ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddara wasa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta a asabar a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha tara ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 24 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na 11 a cikin wannan littafi na kitabut tauhid wallafar a sheikh muhammad bin abdulwahab allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar ibrahim bako new extension a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun kai ƙarshen babi na hudu shine babu du'a'i ila shahadati allah ilaha illallah wannan shine abin da muka tsaya a kan shi mun kai ƙarshen babin mun kuma karanta matsaloli da malam ya kawo guda talatin a cikin wannan babin wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan farkon babi na biyar albabul khamis babu tafsiri tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah wannan babi jama'a zai mana bayani ne akan tafsirut tauhid me ake nufi da tauhidi menene ma'anan tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah da kuma ma'anan la ilaha illallah menene ma'anan tauhidi menene kuma ma'anan la ilaha illallah wannan shine abin da zamu je a cikin wannan babi insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki mana jagora malam yace wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki da yace أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه Allah maɗaukakin sarki yake bayani game da bayinsa nagaltattun bayi sai ke cewa ula'ikan lazina ya da'una waɗannan annabawan da nagaltattun bayin su ne waɗanda suke kiran Allah suke bautan Allah yabtaguna ila rabbihimul wasilata me yasa suke bautan Allah shi kadai me yasa suke kiran Allah shi kadai shine saboda suna so su kama tsani da wasila da za ta kai su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki abinda suke so shine ayyuhum aqrab suna gasa da junansu su ga wane ne a cikinsu zai fi kusanci zuwa ga Allah wa yarjuna rahmatahu sannan kuma suna kwaɗayin samun rahamar Allah wa yakhafuna azabahu suna kuma tsoron azabar Allah wannan ayar ubangiji subhanahu wata'ala yana mana bayani game da a Allah maɗaukakin sarki yana bayani akan wannan ayan game da bayinsa nagaltattu tun daga kan annabawansa kamar yadda ya lissafo a cikin suratul isra sai ce to su waɗannan annabawan da nagaltattun bayin su ne waɗanda za ka same su suna kiran Allah shi kaɗai suna bauta ma Allah shi kaɗai me yasa suke bauta ma Allah shi kaɗai shine suna so su samu wasila wacce za ta kai su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki domin me domin suna tsoron azabar Allah suna kuma fatan samun rahamar Allah wannan ayar kaga tana nuna mana cewa ashe wasila da za ta kai ka zuwa ga na farko ka samu kusanci zuwa ga Allah na biyu ka sadu da rahamar Allah na uku ka kubuta daga azabar Allah wasila hanya mafi girma ita ce bautan Allah shi kadai kadaita Allah da bauta kadaita Allah da bauta shi kadai wannan ayar ba wai tana bayani ne akan game yadda wasu daga cikin 'yan bidi'a suke ba ta fassara suke hada ta da wata aya a suratul ma'ida ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wabtagu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun Allah yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah sannan ku nemi wasila da za ta kai ku zuwa ga Allah ku yi jihadi a hanyar Allah ko za ku samu rabautuwa ku samu dacewa da rahamar Allah to wasu daga cikin 'yan bidi'a sai suke ma wannan ayan ma waɗannan ayoyin fassarar cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba da dama ne mutum ya riƙe wasu a matsayin su ne waɗanda za su matsar da shi kusa da Allah daga sai suke fassara alwasila da cewa shine riƙe nagaltattun bayi ko wasu waliyai ko salihan bayi a matsayin cewa su ne za su matsar da mutum kusa da Allah jama'a ina fatar muna fahimta to Allah maɗaukakin sarki kuma a cikin alkur'ani ya rusa wannan aƙidar aƙidar cewa ka riƙe wani wai shi ne zai matsar da kai kusa da Allah Allah ya rusa wannan domin wannan aƙidar tana cin karo da tauhidi tana cin karo da tauhidi shine abin da muke tashashsha karantawa yana cin karo da tauhidi musamman shi a sheikh muhammad ibn abdul wahab allah ya mishi rahama kusan a yanzu ina karantar da littattafansa kusan guda uku da wannan kitabu tauhid da muke yi a yau da littafin kashfu shubuhat da littafin shi na masailul jahiliya yana yawan bayani a cikin waɗannan littattafan game da masu riƙe wasu a matsayin wasila ko tsani tsakaninsu da Ubangiji subhanahu ta'ala cewa waɗannan nagaltattun bayin su ne waɗanda zan rike su su matsar da ni kusa da Allah su kai ni kusa ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ya'buduna min dunillah suna bauta ma wasu koma bayan Allah ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum abinda ba zai amfane su ba kuma ba zai cutar da su ba wa yaquluna zaka ji ma suna cewa haula'i shufaha'una indallah zaka ji suna cewa mu ba bauta musu muke ba abinda muke so shine muna so ne su matsar da mu kusa da Allah muna so mu samu kusanci zuwa ga Allah ne suna cewa ha'ula'i shufa'a'una inda Allah a wani wajen yace wallazina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa waɗanda suka riki wasu ababen bauta koma bayan Allah zaka ji suna cewa ai ma na'buduhum mu ba bauta musu muke yi ba abin da yasa zaku ga muna yawan kiran su illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa so muke yi su matsar da mu kusa ga Allah so muke su kai mu kusa ga Allah to a tsari da ka'ida ta musulunci kuma abinda ke kai mutum kusa ga Allah shine aikinsa shine ke kai shi kusa ga Allah saboda shi Allah yanayinsa da mu'amalansa da bayinsa ba irin gwamnatin Najeriya ba ne a najeriya ne in ka je neman aiki ko ka je neman wani abu za a ce maka waye turo ka amma a wajen allah abinda ake lissafi shine ba wa ya turo ka ba ba ta hanyar wa ka biyo ba la abinda ake lissafi shine me kake da shi na aiki ina fatar muna fahimta me kake da shi na aiki me ka aikata saboda haka ba a rike ba a kama kafa da wani da haka duk inda ka ji Allah ya ce ku rike wasila wasila to abinda ake nufi shine aiki na gari ka rike aiki na gari wannan babi ne mai faɗi babi na tawassuli wanda insha Allah ta'ala a gaba akwai inda za mu zo mu ga wato waje faɗa mai faɗi wanda za mu faɗaɗa bayani akan abin da ya shafi tawassuli ko kuma mu samu lokaci mu yi mata muhadara mai cin gashin kanta insha Allah tabaraka wa ta'ala saboda takaitaccen bayani ba zai yi akan ta ba akan abin da ya shafi tawassuli wanne ne ya halatta a musulunci wanne ne kuma bai halatta ba a musulunci saboda abu ne wanda yake da alaka da aƙida kuma yake zama wajibi mu yi ƙoƙari mu kiyaye shi saboda kar mutum ya je ya fada cikin shirka ba tare da ya sani ba Allah ya tsare mu ya kare mu daga fadawa cikin shirka daka Allah madaukakin sarki yace ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa ya khafuna azaba wa qawlihi da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun Allah madaukakin sarki yace ka ba mu al'umar ka labari ka ba su labarin lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da ya ce wa babansa da mutanensa ya ce da su inna ni bara'un min mata abudu kun ga duwa da na abubuwan da kuke bauta musu nan wallahi ba ni ba su na yi baran-baran da su iya wanda nake da alaka da shi cikin ababen da ake bauta musu shine illallazi fatarani shine allan da ya kage halitta na fa innahu sayahdi shine zai shirye da ni ya nuna mini hanya madaidaiciya to kun ga annabi ibrahim anan yana so ya nuna mana ma'anan tauhidi ma'anan la ilaha illallah domin wannan siga ce daga cikin sigogin da allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da su don tabbatar da la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah kamar yadda muka sha maimaitawa ɓangarori ne guda biyu ɓangare na farko kore bauta daga duk wani abin bauta wanda ba allah ba ɓangare na biyu tabbatar da bauta ga allah maɗaukakin sarki shi kaɗai to kun ga anan da ya ce innani bara'un mimma ta'budu nayi baran baran ba ni ba duk abin da kuke bauta mawa kun ga ya kore bauta ba duk wani wanda ba Allah ba amma yayi shiru sai bai shiru ba kamar yadda ba za ka ce la ilaha illa la ilaha kai shiru ba sai ka kara da me illa Allah to shi ma sai ya ce illal ladhi fatarani wanda zan bauta masa ba zan bijire masa ba shine kadai Allahn da ya kage halitta ta shine Allahn da ya halicce ni a karon farko fa innahu sayhadin shine zai nuna min hanya madaidaiciya kamar yadda Allah ya yi amfani da sigogi da yawa wallazi najtanabu taguta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra Allah madaukakin sarki ce waɗanda suka nisanci bautan dagutu kaga wannan shine la ilaha wa anabu ila Allah suka dawo zuwa ga Allah wannan shine illallah din kenan tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki shi kadai wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut an i'budu Allah illa Allah wajtanibu at-taghut la ilaha kaga da ilaha illa Allah ta saki haduwa ana taka annabi Ibrahim yace babansa da mutanansa bari in gaya muku innani bara'un mimma ta'budu nayi baran baran ba duk abin da kuke bauta mawa illa allazi fatarani sai dai Allahn da ya kage halitta ta shi kadai Annabi Ibrahim kamar yadda kullum muna maimaitawa in mun zo kan Annabi Ibrahim shine Annabi Ibrahim wato abun buga misali ne na ƙarshe akan abin da ya shafi tauhidi tun kafin Allah ya mishi wahayi ya fahimci cewa waɗannan gumaka da rana da wata da duk abin da ake bauta musu ba su cancanci a bauta musu ba shi dai ya sani cewa wannan gunkin da waɗannan gumakan da iyayensa suke bauta musu ya sani cewa ba su suka yi sama ba ba su suka yi kasa ba ba su suka yi shi ba da haka ba su cancanci ne ba su cancanci bauta ba shi sa Allah ya ce wala qad ataina ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimi Allah ya ce tuntuntuni mun kinsa ma annabi ibrahim shiriya a zuciyarsa kuma muna sane da shi idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun annabi ibrahim ya ce mababansa da mutanensa wannan mutum mutumin gumakan nan da kuke dukufa kuna bauta musu me su me amfanin bauta musu qalu wajadna aba'ana laha abidi suka ce ba wani dalili kawai mu abin da yasa muke bauta musu tasowa muka yi muka samu iyayenmu suna bauta musu addinin iyaye da kakanni muke yi wajadna aba'ana laha abidi قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين yace tabija ai kuwa inde har da ku da iyayenku kuna bauta ma gumakan nan to lalle kun kasance cikin bata mabayyaniya qalu sai suka ce da shi ibrahim ajitana bil haqqi wannan maganan da kake fadi da gaske kake fadi kan am anta minal la'ibin ko kuma wasa kake mana maganan nan cewa duk wanda yake bauta ma wani wanda ba Allah ba da gaske ne yana cikin bata ko kuma kawai kana mana rahani wasa kake yi qala bal sai ce a'a ba wasa nake muku ba rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarahun ubangijinku shine ubangijin sammai da kasai wanda ya kage halittan sama da ƙasa wa ana ala zalikum min shahidi yace wallahi ni mai shaida ne akan haka ni ina cikin masu shaida cewa ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba allan da ya yi sama da ƙasa ba ba wasa nake muku ba allan da ya halicci sama da ƙasa shine kaɗai ya cancanta a bauta masa babu wani wanda ya cancanci bauta in ba allah ba wa ana ala zalikum min shahidi sai ce watallahi la'akidanna asnamakum ba da an tuwallo mudibiri ya ce wallahi kun ga waɗannan gumakanku bari ku fita ku banne da sufa za ku sha mamaki na musu wani mummunan shiri abin da yake so ya nuna musu shine shin waɗannan gumakan ɗin da gaske alloli ne kan ko ba alloli ba ne daga suna tafiya sun tafi bauta faja alahun juzadan illa kabiran lahum sai ya ɗauko gatari ya sassare su ya gunduwa gunduwa da su sai bar babban cikinsu sai ya rataya masa gatari a wuya la'allahum ilaihi yarji'un saboda ya san za su dawo su yi tambaya suna zuwa sai suka ce kai man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin suka ce duk wanda yayi ma'allolin mu wannan abun ya cika azzalimi to ai kaga an samu babban gibi ai kai yanzu an zalunce ka sai ka ce Allah ya isa to sai kuma aka ce maka shi ma ga Allahn da kace Allah ya san shi ma ga wani ya zalunce shi na an rasa wa ya zalunce shi kagin kai Allahn da kai zai kwato maka naka haƙƙin an zalunce ka zaka ce to shi ma wani ya zalunce shi yanzu ana neman jama'a wa ya zalunce Allah kaga an san babban gibi yayi daka sai wasu suka ce a'a sami'ina fatan yadhkuruhu suka ce a in ba mu manta ba fa mun ji wani matashi saurayi yana aibata allolin mun nan yuqalu lahu ibrahim ana ce da shi ibrahim ta to qalu fa bihi ala ayunin nas la'allahum yashadun ce to azo aje azo da shi mana akan idan mutane saboda shaida yana zuwa qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim suka ce ya kai ibrahim kai ne kai ma'allolinmu haka ƙala bal sai ce a'a ba ni ba ne fa'alahu kabiruhum haza wannan babban cikinsu shi ne sassare su kashi nan kuna ganin shi nan da gatari a wuyansa fas'aluhum in kanu yamtiqun in har suna magana to ku tambaye su mana ba alloli bane su to ku tambaye su su gaya muku waye musu wannan aikin ku tambayi babban cikin me yasa ya sassare su fas'aluhum in kanu yantiqun faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun Allah ce sai suka dawo zuwa ga kawunan su suka yi kuskus kus suka ce fa ashe fa ku ne azzaluman fa thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun anan aka kaskantar da su akan kawunan su suka ce kai karkare na mana hankali ka san fa ba su magana kuma za ka ce mu tambaye su ba su magana kuma kuke bauta musu har a zuwa sassare su qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum yace yanzu za ku rike wasu ababen bauta kuma bayan Allah wanda ba su iya amfanar da ku komai in kun bi su ba sa iya cutar da ku da komai in kun bijire musu me yasa haka uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah til da ku da abin da kuke bauta ma kuma bayan Allah afala ta'qilu me yasa ba za ku hankalta ba to yanzu hujjansu ta ƙare an riga an tafiyar da tunaninsu yanzu iya abin da za su yi shine kalu harriko suka ce to wannan kawai ina ga iya mafitanmu ɗaya ba shine a haɗa wuta a ƙona shi wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku taimaki allolinku in za ku iya yanzu wai shi allan kai yanzu kai in kana kira zuwa ga allah kana kira zuwa ga tauhidi ai ka sani cewa kamar da Sheikh Muhammad bin Abdulwahab ya faɗi a cikin kashfu shubuhat yace duk wanda zai kira zuwa ga tauhidi to ya kwanda sani ya kwana cikin shirin cewa zai gamu da makiya da abokan gaba amma iya mafitansa shine ya rike Allah ya koma zuwa ga Allah to sai aka ce yanzu kai mai kira zuwa ga Allah an zalunci Allah kai ne yanzu kuma zaka dau matakin taimakon Allah da kare shi daga azzalumi jama'a wannan ya kama hankali bai kama hankali ba yanzu misali walillahi almathalul a'la ko dan siyasa ne da gwamna a ce ga wanda shi za a ce shi dan amutun gwamna ne me yake yana kiran mutane zuwa ga me zuwa ga a zo a bi wannan gwamnatin ko kuma a zo a dangwala ma wannan dan takarar me yake ji maransa yanzu inda wani zai fito ya soki gwamna shi wannan mai magana a madadin gwamnan zai fito ya yi mai zai fito ya mai da martani saboda mai yana ji maransa cewa inda wani zai kawo masa farmaki gwamna zai tare mishi haka ne to amma sai aka wayi gari aka ce yanzu shi wannan da yake ba ma gwamna kariya in an soke shi shine kuma yanzu zai tare ma gwamna fada in wani ya kawo mishi farmaki to ina amfanin gwamnan kuma yanzu waye a sama kenan kenan yanzu in ya zamto cewa allan da kai kake kira zuwa gare shi in wani ya zo zai zalunce shi kai ne za ka tare mishi fada kuma ka yi kira zuwa gare shi to da wanda yake tare fada da wanda ake tare masa fada waye a sama wanda ke tare fada shine a sama wanda ke tare fada shine a sama idan ina sama da kai ina bukatun taimakon ko dinga tare mun fada ne in na san ina sama da kai na ga suka ce to yanzu abin da za yi kawai ku taimaki allolin kunnan faɗi ya mafita kuma shine wannan ibrahim ɗin ku kona shi saboda tauhidin annabi ibrahim ana hura wuta aka ɗauke shi aka jefa shi a cikin wutan kafin ya isa wutan sai ce hasbi allahu wa ni'mal wakil allah ya ishe ni madalla da abin dogaro a ce allah allah sai ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce mawuta ni na halicce ki da aka Ibrahim na dira cikinki to ki yi sanyi sanyin ma na aminci da inda an ce sanyi zalla to da za ta iya yin sanyi ta kandarar da shi ya yi kankara sai aka ce to sanyin ma sanyi na aminci Abdullahi ibn Abbasin ya ce da wutan talafa suka kashe wutan sai suka sami annabi Ibrahim yana sujjada ya yi sujjada shi sallah ma yake abinsa a cikin wuta sun ma same shi ne yana sujjada to almuhim na koro mana wannan ne saboda nuna mana yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yake tsayayye akan tauhidi sai ce wa qaulihi da fadin Allah madaukakin sarki da yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah Allah madaukakin sarki yake cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum yahudawa da nasara sun riki ababen sirrikin malamansu da manya-manyan masu ibadan cikinsu a matsayin ababen bauta koma bayan Allah suna bauta musu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan ɗabi'a ta yahudawa ta bautar wani Allah bautar malamai da masu bauta da manya-manyan cikinsu ita ce aƙida da ɗabi'ar da ta yi nasu ta dawo cikin masu jingina kansu izuwa ga musulunci suna kiran kansu musulmai amma suna bautan malamai suna bautan shehunnai suna bautan waliyai wannan ɗabi'a ce ta yahudawa kamar yadda kuma allah ya kafulta yahudawa don sun bauta wa malamansu da masu bautansu hakanan kuma cikin musulmai duk wanda ya jingina kanshi da musulunci kuma ya bauta ma wani allah sawa'un malami ne waliyi ne salihi ne annabi ne makomansa ɗaya da waɗancan kafiran saboda su ma waɗancan kafiran Allah ya faɗa a gaba ya ce wal masihab na maryam hakanan sun riki annabi isa ɗan maryama a matsayin abin bauta koma bayan Allah wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida to kaga a wannan ayar zamu ga na farko kamar yadda hadisi ya zo adiyu bin hatim ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah lokacin bai musulunta ba ya ce ya muhammad wannan ayin ta zo a cikin ƙur'anin ku fa ba fa gaskiya ba ne ba ba gaskiya ba ne e to menene ya ce mu malamanmu ba mu bauta musu mu ba mu bauta musu to ba ku bauta musu ya ce e ya ce ah to ba sukan kalli abin da allah ya halarta su haramta ba kuma ku bi su akan haka ko kuma wani abun Allah ya haramta su halatta kuma ku bi su akan haka yace eh ana yace to fatilka ibadatu ai wannan ita ce bautar ai wannan ita ce bautar ai Allah ya ce halal ne sun ce haram ne kuma kuka yadda na Allah kuka bi su akan haka ko Allah ya ce haram ne suka ce halal ne kuka watsar da na Allah kuka bi su akan haka to ita ce bautar ai halal da haram ai shine bautar Allah din addinin shi karan kanshi yana ginuwa ne akan halal da haram shirka haram ne tauhidi fa yana cin halal ne halal na wajibi bid'a haram ne sunna halal ne duk abin da zaka gina shi to zaka gina shi ne akan halal da haram sai ne ka kara masa girma ka kara masa wato ainihin daraja sannan anan sai muka ji Allah ya ce wal masihab na maryam hadda annabi isa almasihu dan maryam wato kullum muna maimaita wannan maganar ita ce duk in duk sanda Allah zai ambaci wani annabi yana da wahala kai ba za ma ka taba samun wani annabi da Allah ya kira sunan shi ya hada da sunan mahaifinsa ba sai wa sai annabi Isa dan Maryam me yasa ba za ka taba jin a Qur'ani Allah ya ce Muhammadu ibn Abdullahi ba Muhammadu ibn Abdullah babu ji an ce Musa ibn Imran kuka ji an ce harunu ibn imran kuka ji an ce yunus ibn matta kuka ji an ce nuh ibn fulan hud ibn babu amma in aka zo magana sai ka ji an ce isa ibn maryam almasih ibn maryam me yasa Allah sai jingina shi zuwa ga mahaifiyansa saboda me saboda waɗanda suke jingina shi cewa shi dan Allah ne Allah ya rusa akidansu ya nuna musu cewa almasihu fa ba dan Allah bane dan wane ne dan na Maryam ne ba dan Allah bane shi almasihu ba dan Allah bane saboda Allah shi lam yalid wa lam yulad Allah bai haifa ba ba kuma a haife shi ba subhanahu anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ta ya za a ce Allah na da kuma bai da mata aina ya samu da aina ka samu da ba mata Allah bai da mata bai da da subhanahu wa ta'ala Allah kuma ya ce lau arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhana wallahu alwahidul qahhar Allah ya ce lau arada Allah an yattakhidha waladan Allah ya ce kai ku tsaya ku ji inda a ce Allah yana so ya rikida lastafa mimma yakhluqu ma yasha da shi zai zaba cikin abin da ya halitta ba ku za ku zaba mai ba da shi zai zaba ya ce wa na dana ne da ba ku za ku zaɓa mishi ba to amma sai yahudawa suka ce almasihu annasara suka ce almasihu dan Allah ne uzairu yahuda suka ce uzairu dan Allah ne wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatin nasara almasihu ibn Allah karshe ma kai yahudawa da nasara sai suka ce yahudawa suka ce duk wani ba yahudi to dan Allah ne nasara suka ce duk wani ba nasari dan Allah ne wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u Allah bai da da haka na daga cikin tabbatar da tauhidi da fassarar tauhidi shine tabbatar ma da Allah siffan cewa bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wa qawlihi da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah Allah ta'ala yace akwai cikin mutane waɗanda suke rikan wasu ababen bauta koma bayan Allah suna son su irin yadda suke son Allah suna ƙaunar su irin yadda suke ƙaunar Allah kaga anan ashe daga cikin ma'anar la ilaha illallah shine fifi ta ƙaunar Allah akan ƙaunar kowa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce akwai wasu abubuwa guda uku duk wanda ya ɗabi'antu da su ya siffantu da su to ya samu zaƙin imani abu na farko ya ce shi ne an ya kuna Allahu wa rasuluhu a habba ilaihi min masu wahuma shi ne zama Allah da manzansa su ne mafi soyuwa a gare shi sama da kowa sama da komai ya zama ka fi son Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sama da kowa sama da komai sannan kuma jama'a ba so a baki kadai ba la so a baki so a zuciya so a aiki musamman wajen biyayya ana kuma gane haka ne shin ka fi son Allah sama da kowa sama da son zuciyarka idan aka ce ga umarnin Allah ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga umarnin shehi kowa ko malami kowa ne ko shugaban kungiya ko kaza sai a ga wanne zaka fifita a ciki daga lokacin da zuciyarka ta fara taraddudi a cikin umarnin Allah da na shehi cikin umarnin Allah da na wali cikin umarnin Allah da na malami cikin umarnin Allah da na shugaban kungiya cikin umarnin Allah da na wane wanne za ka ɗauka zuciyarka ma ta fara taraddudi ka ba su matsayi guda ɗaya to ka yi shirka ka zama mushirki amma abin da ake so ka ji maranka shine duk inda aka ce ga umarnin Allah ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine a gaba akan komai da'u kulla qaulin inda kauli muhammadin fama aminun fi dinihi ka mukhatir inda aka ce annabi muhammadu yayi magana to maganar kowa tana baya ta kowaye maganar kowaye ce tana baya duk inda aka ce ga maganar Allah ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ashe kaga kenan akwai abin da ake kira da shirkul mahabba shirka ta soyayya shine gwama kaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani ko kuma ma fifita ƙaunar wani ɗin akan ƙaunar Allah akan ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin duk inda ka ji an ce ƙaunar Allah to tana rataye ne da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don in baka ƙaunar manzon Allah ko ka ce kana ƙaunar Allah ƙarya kake ƙarya ne ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ita ce yi masa biyayya to alamar kana son Allah da annabi shine kai ma annabi biyayya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim saboda haka malam yace wa fi sahih yazo a cikin sahih al-bukhari yazo a cikin as-sahih shine sahih al-bukhari wannan hadisin kuma yazo a cikin sahih muslim an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace la ilaha illa Allah ya kuma kafulce ma duk wani abun bauta koma bayan Allah to haramun ne a taba mai jininsa haramun ne a taba dukiyansa hisabinsa kuma na ga Allah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah kuma ya kafirce ma wani ba duk wani abin bauta koma bayan Allah kun ga sharaɗi ba faɗi da baki zalla ba ka ce la ilaha illallah ɗin kuma ayyukanka su nuna da gaske kake la ilaha illallah to in kai haka to nan ne ka zama cikakken musulmi to haramun ne a taɓa maka dukiyarka haramun ne a taɓa ranka hisabinka kuma yana wajen Allah hisabin kowa na gun Allah kowa da ya ce shi musulmi ne amma me ke cikin zuciyar mutum ba wanda ya sani in ba Allah ba wa sharhu hadhihi tarjama malam yace sharhi da bayanin wannan yana zai zo ma ba'da hamilal abwab zai zo wato a cikin babukan da za su zo a bayan wannan mana kamar yadda na faɗa a baya cewa akwai wajajen da za mu samu malam ya ƙara faɗaɗa bayani akan dunkulallin abubuwa da ya kawo a cikin wannan babin to shine malam ya ce sharhin wannan maganar zai zo a cikin zai biyo baya insha Allah ta'ala a cikin babukan da za su zo a gaba in Allah madaukakin sarki ya so ya yadda sai malam ya ce fihi akbarul masaili wa ahammuha wannan babin a cikin shi akwai mafi girman mas'ala kuma mafi muhimmanci wa hiya tafsirut tauhid shine fassarar ma'anar tauhidi wa tafsiru shahada da fassarar kalmar shahada wa bayyanaha bi umurin wadiha ya kuma yi bayani filla filla da al'amura wanda suke wato ainihin a fili a bayyane minha daga ciki akwai ayatul isra ayan suratul isra bayyana fiha radda alal mushrikina alladhina yad'una as-salihin Allah madaukakin sarki ya bayyana raddi da mai da martani ga mushrikai waɗanda suke bauta suke kiran salihai waliyan bayi suna bauta musu Allah sai ce to su ma waliyan bayin shine ulaiikal ladina yad'una ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab Allah yana gaya mana cewa su ma salihai waliyai din ba wai cewa suke a bauta musu bala su ma gasa suke yi suna neman kusanci zuwa ga Allah su ma ta kansu suke yi su ma rike aiki suke yi ka'in da na'in suna tsoron azabar Allah suna fatan rahamar Allah to kaga in su sun siffanta da wannan siffar ashe ya kamata mai bauta musu ya shafa ma kansa ruwan sanyi domin duk waliyi na gaskiya duk waliyin gaskiya to baya taba nuna maka ka bauta masa bal ma baya taba ba da kafa baya taba ba da kafa ko dama ko wata kofa da za ta bude zuwa ga ka wutar da shi matsayin da ba nashi ba duk waliyin gaskiya to yana tsisar yana sa ne ka ka tsayar da shi a matsayin shi na bawan Allah bal waliyi na gaskiya bai taɓa bayyana kansa da sunan cewa shi waliyi bane duk wanda kaga ya fito yana cewa shi waliyi ne shi waliyi ne to ba waliyi bane shaqiyi ne annabi ne kadai zai fito ya ce ni annabi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a wajen yakin Uhud yana cewa aran nabiyyu Muhammadun la kadhib anabnu Abdul Muttalib ni ne annabi muhammadu ba ƙarya ni annabi ne ni ne ɗan abdulmuttalib ni annabi muhammadu ne ba ƙarya haka annabi ne shine zai fito ya ce shi annabin allah ne kamar yadda yake cewa ana muhammad ana ahmad ana mahi ana nabiyyun rahma ana nabiyyu tauba ni annabin rahama ne ni annabin tuba ne ni ne muhammadu annabin allah in ka zo za ka karbi musulunci a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ka ce mai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to amma waliyi ba zai fito ya ce wai ashhadu anni waliyullahi bala wali bai da wannan saboda waliyi na gaskiya da gaskiya to shi in walintakansa ta cika to kokarin kaskantar da kansa yake yi da boye kansa da tawadu'u da baya so ya bayyana cewa shi din waliyi ne baya son haka amma kaga an fito ana takama da walintaka ko takama da karama ta walintaka to wannan kuma an koma shakiyanci kenan mu'jiza ta annabawa da ita ake takara shi din ma mushrikai za su ce ma annabi in ka isa nuna mana aya sai kuma ya nuna aya din saboda su yi imani saboda cikin sharaɗin imanin dole su yi imanin cewa shi annabi ne daga to akwai bukatar da ya kawo musu aya da za su da za ta nuna musu cewa da gaske shi menene shi manzon Allah ne annabin Allah ne to waliyin Allah fa wa yasa cikin sharuɗan imani sai ka yi imani cewa wane waliyin Allah ne wa yasa cikin sharuɗan ballantana ce ana buƙatar sai yayi takara da karama don ya nuna maka da gaske cewa shi waliyin Allah ne wa yasa shi walintaka ta, waliyin Allah ana samun walintaka ne ta hanya biyu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun imani da tsoron Allah shike ba mutum walintaka imani da tsoron Allah imani da tsoron Allah taka mu yana cin aqidar ahlus sunna kamar yadda al-imamu tahawi ya faɗa cin al-aqida tahawiyya yace wa nu'minu bi karamatil awliya muna muna imani cewa akwai waliyai kuma suna da karamomi amma ba a takama da shi ba a takala da shi wannan ita ce ka'ida fa fiha bayanu anna hadha huwa shirkul akbar akwai bayanin cewa bauta ma wasu salihan bayi kuma bayan Allah ita ce shirka mafi girma wa minha daga ciki akwai ayatu bara'a ayan suratu tauba suratu bara'a bayyana fiha anna ahlul kitab Allah madaukakin sarki yayi bayani cewa ahlul kitabi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah cewa sirriki malaman su da masu bautan su a matsayin ababen bauta kuma bayan Allah wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahida ya kuma yi bayanin cewa Allah bai sa su haka ba abinda Allah ya umarce su da shi shine su bauta ma ubangiji abin bauta shi kadai ma'a anna tafsira alladhi la ishkala fi tare da cewa tafsirin ayan nan wanda ba iskali a ciki ba rudani a ciki shine ta'atul ulama'i wal ubadi fil ma'siyah me ake nufi da wannan shine kamar yadda muka ji annabi ya fassara ma Ali bin Hatim shine yi ma malamai da masu bauta biyayya a cikin sabon Allah la du'a'uhum iyyahum ba wai kiran su da bauta musu da yi musu sujjada ba ba ma haka ake nufi ba su saka wani abu na sabon Allah kuma ka bi Allah ya ce wannan ma shirka ce to ina kuma ga wanda ya bauta musu dungurungun Allah ya sa muna fahimta wa min ha daga ciki akwai qaulul khalili alaihi salatu wassalam lil kuffar fadin annabi ibrahim da ya fada makafirai da yace da su innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani nayi baran baran ba ni ba ababen da kuke bauta musu in ba Allah da ya halicce ni ba fastathna min al ma'budina rabbahu sai yayi togaciya cikin ababen da ake bauta musu sai ya togace ubangijinsa wa zakara subhanahu anna hadhihi al bara'a wa hadhihi almuwala hiya shahadatu an la ilaha illallah Allah yayi bayani cewa wannan wato baran-baran da duk wani mai bauta ma wani Allah da kuma son bautan Allah da son masu bautan Allah shine ma'anan shahadatu an la ilaha illallah ba ruwanka da duk wani abin bauta kuma bayan Allah ba ruwanka da duk mai bautan wani wanda ba Allah ba kai iya wanda kake da ruwa da shi shine Allah iya wanda kake da ruwa da shi shine wanda yake bautan Allah shi kadai faqala sai Allah ya ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yalji'un annabi ibrahim ya sanya wannan kalma ta zama wanzazziyan kalma cikin waɗanda za su biyo bayan sa don su dawo su koma zuwa ga Allah wa min ha daga ciki akwai ayatul baqara ayan suratul baqara fil kuffari alladhina qala Allahu fihim game da kafiran da Allah ya ce da su wa ma hum bi khalijina minan nar Allah ya ce in sun shiga wuta ba za su fito ba me ya ja musu wannan zakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah Allah ya bayani cewa laifinsu shine sun hada soyayyar Allah da soyayyar gumakansu da ababen bautansu suna son su irin yadda suke son Allah fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban aziman kaga wannan ya nuna cewa ashe fa suna son Allah su soyayya mai girma tunda ai daga sai suke son me suke son allolinsu to in an ce irin son da suke ma Allah irin son da suke ma allolinsu ashe Allah ma suna son shi sosai ina fatar mun fahimta Allah ma suna son shi sosai kamar kai ne a same ka da wani abu wanda kake so kamar misali kowa a cikin mun nan yanzu yana son kuɗi kowa yana son kuɗi haka Allah ya halicci ɗan adam akai wa innahu li hubbil khayli la shadid ɗan adam na son kuɗi sosai to sai aka ce ga wani abu ne sai ka ce ai irin yadda nake son kuɗi haka nake son abun nan ashe son abun da kake yi wancan din ma ashe daga sai kake son shi haka ne ko kuma ce na fi son kaza sama da yadda nake son kuɗi ashe kana son wancan abun sosai sosai kenan to shine Allah ya ce suna son Allah walillahi matsalul a'la suna son ababen bautansu irin yadda suke son Allah ashe suna son Allah sosai suna kuma son ababen bautan su sosai amma walam yudkhiluhum fil islam amma ka bai shigar da su cikin musulunci ba saboda me sun yi shirka fa kaifa biman ahabba nidda hubban akbar min hubbillah to ina kuma ga wanda ya so kishiyan Allah din sama da yadda yake son Allah su waɗannan suna son kishiyoyin Allah irin yadda suke son Allah 50-50 suka raba to ina ga wanda shi yana son kishiyan sama da yadda yake son Allah fa kaifa biman lam yuhibbu illa biman lam yuhibba illa nidda wahda wa lam yuhibba Allah ina kuma ga wanda shi iya wanda yake so din ma shine kishiyan shi bai san Allah ma gaba daya yamma kuna fahimta wanda aka ce yana son wasu kishiyoyi irin yadda yake son Allah sai aka ce in ya shiga wuta ba zai fito ba to wanda ya fi son kishiyan sama da Allah ba to wanda kuma baya ma son Allah shi kishiyan ma yake so ba Allah ba gaba daya shi kuma fa kaga shi ya fi cancanta da ya tabbata a wuta wa min ha daga ciki akwai qauluhu sallallahu alaihi wasallama fadin annabi sallallahu alaihi wasallama da yace man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma la ilaha illallah wannan na daga cikin mafi girman abin da zai bayanin ma'anar la ilaha illallah fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha asiman lid-dami wal mal ba ce kawai in mutum ya faɗi la ilaha illallah to shikenan da jininsa da dukiyarsa sun kubuta ba bal wala ma'arifata wala ma'arifata ma'anaha ba tare da wai ya san ma'anan ba ma'a lafziha tare da fultata ya zama ko ya fultata ne ba tare da ya san ma'anan ba bal walal iqrar bi zalika ba kuma tare da ya tabbatar da haka ba bal wala kaunahu la yad'u illa Allah illa Allah wahdahu la sharika la ba tare da kuma an hada cewa baya kiran wani wanda ba Allah ba madaukakin sarki bai da abokin tarayya balla ya harum maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila zalika da dukiyansa da jininsa ba sa haramtuwa har sai in ya jingina sanin ma'anan kalmar da tabbatar da ita da tsayawa wajen bautan Allah shi kadai sai ya hada da fultawa sai fultawan ta hadu da waɗannan sharuɗa al-kufra bima yu'badu min dunillah sai ya hada da hatta yudhifa ila zalika al-kufra bima yu'badu min dunillah har sai ya hada da kafirce ma duk wani abin bauta koma bayan Allah fa in shakka aw tawaqqafa in yayi shakka yayi kokonto kai anya da gaske ne Allah nan shi kadai ne ko yayi tawaqqufi ko yace ni dai ban ce Allah dai bane ban kuma ce akwai wani Allah ba kaga yayi tawaqqufi kenan to lam yahrum maluhu wa damuhu to da jininsa da dukiyansa ba su haramta ba kenan ana iya ganimance jininsa da dukiyansa a wajen yaki fayalaha min mas'ala ma ajallaha me yayi girman wannan mas'ala mas'ala ce mai girma wayalahu min bayanin ma awdahu ma awdahu me ya kai wato filla filla na wannan bayanin wani bayani ne ya kai wannan fitowa filla filla wa hujjatin ma aqbaha lil munazi' da kuma hujja wacce ta kai makura wajen yanke hanzari ga duk mai jayayya wannan ta riga ta kai masa ta kai ƙarshe to wannan shine ƙarshen wannan babi na biyar wannan insha Allah ta'ala za mu takaita akan shi idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi kan babi na shida babun min ash-shirki lubsul halqati wal khayt wa nahwihima li raf'i al-bala'i aw daf'ihi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi ya tsare mu daga shirka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته